الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu wannan safiya ta lahadi 28 ga watan juma'a al'ula shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 23 ga watan biyu a shekara ta 2020 na lissafin miladiyya darasinmu yau na shine na 93 wa karatu littafin izafatul lahafan fi masayid shaitan na malin ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala har yanzu a babi na goma sha biyu haka ne ku? o babi na sha ɗaya? na babi na sha ɗaya da yake magana akan muhasabatun nafs wato yau kai hisabi mun fara fa'idojinsa mana maslahar da suke cikin mutum yi wa kansa hisabi nan ne za mu tashi a fasalin da muka fara kenan makon da ya gabata lokaci bai isa ba mun ci gaba da yawa mana mun fara maganganu na magabata a salafu salih da suke magana akan fa'idar yi wa mutum yi wa kansa hisabi ainihin ne ku? yawwa inda yake faslun fi muhasabatin nafsi iddatu masalih minha al-ittila'u ala uyubiha wa man lam yattali' ala aibi nafsihi law yumkinhu izalatuhu fa idha ittala ala aibiha maqataha fi dhati Allah wa rawa al-imam Ahmad an Abi ad-Darda'i qala la yafqahu ar-rajulu kull al-fiqh hatta yamquta nafsuhu حتى يمقت الناس في ذنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا وقال مطرف بن عبد الله لولا ما أعلم من نفسي للقيت لقليت الناس سنتي وقال مطرف في دعائه بعرفة اللهم لا ترد الناس لأجلي لأنني مكتعرفون زام تاشي إنتي وقال بكر بن عبد الله المزني بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى أحد التابعين أحد التابعين دين المسكين تابعي من يقوم مسو إبادة إمامي ني حجة أهرك الحديث malamai ko ce malaman littattafan nan na hadisai duk sun roto hadisansa yana cikin mutane waɗanda suka shahara sosai wajen abin da ya shafi gudun duniya akwai maganganu masu kyau da aka rubuto daga gare shi da kuma kyamar bid'a daga cikin maganganunsa yana cewa duk lokacin da ya haɗu da mutane ko ya ji mutane suna zancen inkarin ƙaddara wato 'yan ƙadariya sai ya tashi ya yi raka'a biyu kawai don kafarar cewa ya ji maganar 'yan bidi'a in dai kunnan sai ya ji masa bidi'a kawai sai ya raka a biyu kafara wannan shi ya dora makansa ba ana nufin haka sunna take ba ma'ana saboda tsananin kyamarsa ga bidi'a in ya ji su suna magana aka yi inkarin kaddara to zai tashi ya raka a biyu kawai sai ya bar wurin baya bar wa kun baya barin damar ya ba wa kun ya ba da kunnansa aro ya ji maganar yan bidi'a ba ruwansa ya ce shi addinin sa ba na kokonto bane ballantana a ce wani gu yake zuwa binciken gaskiya sunna ta bayyana gare shi kawai aiki yake wannan shine yadda magabata suke dangane da wato riko da sunna kuma ba sa wasa da ita akwai wata magana ta sa har yanzu dangane da zamantakewa mai kyau da 'yan uwa abokan da'awa abokan zamantakewa yana cewa abubuwa guda biyu da mutum zai san da ko zai mai da hankali a kansu ya ce kai mutum ya kiyaye yadda zai haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala akan abubuwa kalmomin da ya ce akwai kalmar da za ka faɗe ta in gaskiya ma ka yi to ba ka da lada in kuma ƙarya ka yi za a baka zunubi wacce ce mummunan zato ga dan uwanka in kai mummunan zato ga dan uwanka ko gaskiya ne to ba lada ma'ana ko abin da ka zata ya zo ya bayyana haka ne me la- wani lada ka samu in kuma kai mummunan zato ya zama ka- ya tabbata ka faɗa kuma haka ne to zaka ba- zaka samu me zunubi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu an nemi yi alƙalanci wata rana ce baya so sai aka kai shi wurin shugaba da zai naɗa shi alƙalanci ya fa ce baya so sai ce to bari in gaya ma wani abu sa ukhbiruka an nafsi bi amri sai ce wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma li ilmun bil qada'i yace na rantse da Allah da babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi to ba da ilimin alƙalanci ba da ilimin alƙalanci sai kuma ya ɗaure shugaban yace in ka yarda da wannan labarin yace yanzu abin nan da na faɗa a kan kaina in gaskiya ne to bai kamata ka- ka bani alƙalancin mutum da bani da ilimi in kuma ƙarya ne to bai kamata ka ɗauki maƙaryaci alƙali ba shi kenan aka sallame shi ce kun ga hikimar malamai yawa saboda ya kaucewa jefa kansa cikin matsala Mm, Allah subhanahu Allah ya yi musu rahama to kun ga mai irin wannan maganar to bari mu ji abin da ya faɗi dangane da hisabi mutum yi wa kansa hisabi Ah, yana cewa lamma nazartu ila ahli arafat ranar arfa yayin da na kalli mutanen da suke filin arfa zanantu annahum qad ghufira lahum sai ce na zaci cewa duk an gafarta musu laula anni kuntu fihim ba dan ni ina cikin su ba ma'anan ba dan ina cikin su ba da na zaci cewa kowa za a gafarta masa amma zamanin a cikin sunan sai sai nake ga kamar Allah ba zai gafarta musu ba saboda laifina mai fa irin wancan abu da muka faɗa shine yake tsoron wannan laifin har ya faɗi wannan to wannan shine mahallin shahid a cikin zancen mutum ya rika kallon kansa ba komai ba ya daina lissafin da kuma dogaro akan ayyukan da ya aikata yana tsammani shi ya aikata wani abu babba har mutum ya rika ganin cewa to ai mu yanzu kan mun riga mun tsallake tunda da awa muke wa wasu zancen duk da ake ba da mu ake ba kuma kullum dai mutum aikinka dai da'awa ai dai ka tsallake ana samun wani misali mutum ya rika samun irin wannan to wannan gururi ne da irin aikin da kai na da'awa ne da ilmantar da mutane to ka nemi a dacewar ubangiji kuma ka sa Allah ya karbi aikin da kake abu kaɗan zai iya zuwa ya bata maka aikin wannan rudin ka rudi zuciyarka cewa ka zama wani abu ka rudi zuciyarka cewa ba wanda ya kai ka ilimi ko fahimta ka rudi zuciyarka cewa eh, ai kullum ba ka shiga wani aiki sai na alheri to wannan sai ya sa ka riƙa ganin ka aikata abu alhali ko abin da ya kamata ka kalla cewa shi- shine cewa ko ka aikata aiki ka tuno cewa ni'ima ce da kuma tawfiki daga Allah ka gode wa Allah ka ci gaba da aikin kirki kuma sannan sakamakon da zaka samu duka falalar Allah ce ba kawai aikin naka ne ya jawo maka ka samu abin da zaka samu na shiga aljanna din ba rahamar Allah ce da falalarsa idan Allah bai so ba lokaci guda sai kai alfaharin da zaka kade aikin naka gaba daya sai ya tafi haba'an mansura da riya da kokarin eh, alfahari da sauransu duk sai su bata maka aikin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa to shine shi da yake faɗin wannan cewa mutanen da suke filin arfa zai tsammanin za a gafarta musu ba dan shi yana cikin su ba maganganunsa wato masu kyau a cikin rayuwarsa suna da yawa wannan bawan Allah Allah madauki ya gafarta masa da shi da makamantansa daga cikin as-salafus salih wa qala ayyub as-sikhtiyani ayyub ibn abi tamima abubakar as-sikhtiyani shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai mashhuri da tsayawa akan sunna shi ma da kyamar bid'a shine wanda wata rana wani daga cikin 'yan bid'a ma- mabiya harkar ilmul kalam yace bari in tambaye ka wani abu ya fahimci so yake ya ja shi zuwa ga su tattauna sai ce a'a ni ba zan saurare ka ba sai ce kalma ɗaya ce sai ce ko ni- ko rabin kalma ba zan saurara ba ya rufe kunnan sai ce je ka ni ba na sauraron yan bid'a wuce shi shi addininsa zaman lafiya da addininsa shine ya zama tsakaninsa da ubangiji babu wani abu na kokonto ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya neman gaskiya abun wani mai bid'a ya je canye abunsa ran kiyama ya bayyana abin da yake shi ne gaya masa ce wala nisfu kalima ce wala ko rabin kalma ba zan saurare ka a kansa ba to shi ma yana cewa idza dhukira salihuna kuntu anhum bi ma'zilin yace in ana zancen salihai aka ce sa- wane da wane salihai ne yace to ni nesa nake da su ba na cikin su ba na sa kaina cikin su saboda me ina tsoron ayyukan da nake aikata waɗannan bayan Allah fa da zaka ji irin aikin nasu mamaki zaka yi mamaki zaka yi kace to me irin wannan aikin ya yake wannan zance to irin wannan zancen ne zaka ji shi daga magabata sahabbai suna nuna cewa su ba komai bane yanzu sai ka ji misali sayyidina Abubakar da yake cewa ina ma shi ko magana da yake faɗa cewa ba komai bane shi shi ba- bai bai kai matsayin da ake ɗaukar sa ba da sauransu ko da ya yi burin ina ma shi Allah ya halicce shi wata bishiya can to sai ka ji kuma yan shi'a sun ɗauko suna cewa to gashi nan shi ma bai yarda da kansa ba wani irin gurgun fahimta gurguwar fahimta na ta zancen mutanen kirki in suna magana ta tawabu'u kuma maimakon ya ma alheri ma saboda tsabar adawa sai ita ma alherin ma sai koma mummunan abu Mm. Allah ya kyauta wato bid'a ba karamin sharri bace in ta samu bigire a zuciyar mutum to duk wani alheri fa sharri yake ganin sa in ba abinda san zuciyar nan na sai ginu akai ba Mm. san zuciyarsa shine abin da yake daidai duk inda aka buga da shi ba zai yarda ba Allah ya tsare walam mahtubira sufyan ath-thawri yayin da mutuwa ta zo wa sufyan ibn sa'id ibn masruq ath-thawri rahimahullahu ta'ala دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة waɗannan mutum biyu suka shiga gare shi mutuwa ta zuwa sufyan sauri imami daga cikin imaman hadisi abdurrahman bin mahdi yake cewa tun da yake shi bai taɓa ganin mai hadda irin ta sufyan sauri ba bai taɓa ganin a mutumin da yake mai tsananin ibada ba ita irin shu'uba ita bai taɓa ganin mai zurfin hankali ba irin imam maliku haka abdurrahman bin mahdi ya faɗa ita mutum mai zurfin hankali irin imam malik bai gani ba mai kuma hadda ƙarfin hadda irin sufyan sauri ce shi ma bai taɓa gani in ji abdurrahman ibn mahdi sufyan sauri dai mashhuri ne a cikin manya-manyan malamai Ah, ana cewa dangane da hadda ko imam maliku to shi yasa Ibu- abdurrahman bin mahdi ya dinye wannan zancen da ya shigar da su wannan wajen hadda daban yake wannan kuma wajen hankalinsa shi kuma ba irinsa za ka rika jin da wannan irin maganganu na alherin juna da magabata suke faɗi dangane da kansu ina ma a ce mu ɗauki irin waɗannan darussa a rayuwarmu a rika jin yaban yan uwanmu ɗaliban ilimi a bakinmu wane kwa mutumin kirki ne aiko wane a ɓangare kaza kai alhamdulillah wannan yana cikin abin da ka rage wa mutum hassada in kai ƙoƙari ka saba da shi ba ƙarya za ka yi ba ai zai wahala a ce ga wani ɗin kuma a kan sunna ɗin yake kuma a ce ba wani alheri tare da shi to a rika jin alherin a bakinka yawa ana jin alherin a bakinka kana kokari kana faɗi to Allah zai rika rage maka wani abu na eh, hassada da ka- takan samu a cikin zukata Allah tsare mu to yana cewa a lokacin kai da mutuwa ta zo masa shi Sufyan al-Thawri a kodannan mutum biyu Abu al-Ashhab da Hammad ibn Salama fa qala lahu Hammad sai Hammad ibn Salama yace ya Abu Abdullah alaysa qad aminta mimma kunta takhafuhu ashe kai baka cikin amincin abin da kake tsoro ma'ana abinda kake tsoron nan ba kana da assurance cewa kalau kalau ba ba komai shine mana aminta yau ya zama kana cikin aminci baka tsoron wani abu wancan abin da kake tsoro yanzu ashe baka kawar da tsoron ba ka shiga cikin kamar kai ka samu tabbaci wa taqdimu ala man tarjuhu gashi zaka koma wurin wanda kake da kyakkyawan fata da kauna ta haduwa da shi shine Allah subhanahu wata'ala wa huwa arhamur rahimin shine kuma arhamur rahimin la Allah ya ga yana kuka ne sai fassara kukan kamar kukan jaza kukan karaya faƙala sai yace ya aba salama yace hamadu bin salama shine aba salama sai ce ya aba salama a tatma'u li misli an yanji wa minan nar ni iri na za ka yi tsammanin zan tsira daga wuta shi fa irinsa irin sufiyan sauri jabal babba a harkar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shine ke faɗin wannan yace ni yanzu iri na kai kana tsammanin a tatsuma'u kana kwaɗayin ilina zai tsire daga wuta? Kala ya ce, Iwallah, ya ce, Iwallahi na rantse da Allah, inni la'arju zalika, ine maka fatan haka. To, amma mahallin shahid dai a zancen shi ne mai maganar da shi ya faɗa dangane da kansa, baya ɗaukar kansa a matsayin ya tsallake yana da tabbaci, a'a ba shi da wani tabbaci, amma abin da yake faɗa, wannan kuma duk yana kan abin da yake daidai a aƙidar ahlus sunna. kai dangane da kanka an hana ka kai alfahari ko ka riƙa rukuni zuwa ga aikinka ko ɓoyayye ne kana faɗin maganganun jiji da kai cewa ka riga ka tsira wani kuma bai kamata ya maka hukunci ya maka katsa'i cewa kai ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ba wani ita ce aƙidar ahlus sunna babu wani in banda wanda nassi ya zo a kansa da ya halatta kai ka ce wani ko ɗan aljanna ne ko wani shahidi ne sai dai in ya yi mutuwar da tana cikin jerin abin da aka ce wanda ya yi irinta ya yi shahada sai ka ce mune wa wani fatan shahada addu'a za ka yi ba cewa wani shahidi wani ba amma in nassi ya zo a kansa wani shahidi ne wani ɗan aljanna ne wani ɗan wuta ne to sai ka faɗi saboda zuwan nassi amma in ba haka ba duk abin da ka gani tsakanin bawa da ubangiji to ba shi tsakaninsu ba ka san yadda mutum ya rasu ba an fahimta kar kai masa mummunan zato muddin an san shi da kirki kai masa addu'a ta alheri Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya mutuwa shahada da sauransu sai ka bar sauran kuma shi da ubangiji ran kiyama zai bayyana amma kuma kyakkyawan zato wannan shine abin da yake wajibi a kanmu mu rika kyautata ma junan mu zato to amma mutum shi ya daina faɗin wasu kalmomi na alfahari yo bi irin hadisan da na haddace yanzu a ce ma na shiga wuta kaga sufyan sauri da sai faɗi haka shine ahfazun nas hmm to amma bai faɗi haka ba yanzu sai ka ji wani yana cewa yo mu mun yi wa Allah ibadar da mu bashi ma muke bin Allah hmm akwai masu faɗin wannan shi yanzu ya yi ibadar da sai dai a ce yana bin Allah ba shi to kaga wannan tabbas bai san Allah ba eh bai san Allah ba wanda ya san Allah ba zai faɗi wannan zancen ba ibada taka ta kwana nawa ce shekarun ka nawa a duniya ka lissafa a lissafin Allah shekara nawa kai sittin saba'in tamanin kila bayan tamanin in ma baka iya gane komai balantana kai zikiri in aka lissafo to duka kwana nawa kai a duniya a lissafin Allah ba kowani ba kai ba to ballantana a ce har ka aikata kaza ka aikata kaza da za ka yi alfahari da shi har ka ce kana bin Allah bashi Allah wani bashi kuma za a bi shi shi ne alghani ko ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah dole ka ji kai fakiri ne kana buƙatar ubangiji a kowane duk aikinka baka alfahari da shi to ballantana wanda zai ce zandaka kuma za ta laɓoɓo mai irin wannan zancen ainihin da nan sai koma zindiki sai ka je yana cewa to ai su sun yi istighfari istighfarin ma ya yi yawa in ba a bi bayansa da zunubi ba to istighfarin sai rasa abin da zai ci a shi ma wannan mun sha zance da irin wannan masu sufanci suna faɗin irin wannan maganganu kuma duk na hauka ne sai a ce wani mutum wai zautuwa ya ko kai ne baka san a halin da yake ciki ba wani hali ne mutum zai faɗi zai yake ciki da zai faɗi magana mummuna akan ubangiji subhanahu wataala a ce kuma addini ne kai ne ma baka gane ba a ce Allah ana bin sa bashi wannan yanzu yabawa Allah ne ko suka ne ga Allah dangana dangana na ƙasa ne ga ubangiji subhanahu wataala yawwa balantana kuma a zo a ce a halatta wa mutum zunubi a ce ai in baya zunubi to istighfarin me zai ci istighfari ai mahdu fadlillah ne kai istighfari za ka samu falalar ubangiji ba sai ya karba ba na sai istighfarin addu'a ce addu'a ce astaghfirullah ina neman Allah ya gafarta min zunubi to me ga dama ba fa tunda addu'a ce in ya ga dama ba zai karba ba ka zama zindiki kana zagin Allah kana zagin annabi ya zai kuma Allah ma ba zai karbi istighfarin ka ba ba zai zama abin alfahari ba wannan dai misali ne kawai na kan yi na irin masu aƙida ta zandaka da suke faɗi irin waɗannan maganganu kullum bawa ya ɗauki matsayinsa ya ɗora a tsakanin alkhawf war raja yawwa kuma ya yi ittizani da ittizani ake tafiya ma'ana ka sawa abun balance ya zama kai mai balance ne kana tsoron uquba daga ubangiji kana kuma tsoron ma aikin za a karba ko ba za a karba ba sannan kuma kana da kyakkyawan fata cewa Allah ba zai zalunce ka ba Allah kuma mai rahama ne kai fatan shiga aljanna fata haka ake son fata amma kar ka gaya wa kowa zuciyarka ta ji cewa ta yarda da Allah mai rahama ne in ka yi zunubi ka rika kyautatawa tuban da nayi ina saran Allah zai karba wani shine fata amma kuma tunda baka da tabbas to ya tafi tare da tsoro cewa yanzu in Allah bai karba ba ina na shiga ya zan yi da kaina to ka rika hada waɗannan abubuwa a zuciyarka insha Allah sai ka samu tsira to wannan Sufyan sauri kenan ke faɗin wannan magana wacce magana ta Bakar bin Abdullah al-Muzani malam mai tahqiqin nan yana cewa Ibn Abi Dunya ya ruwaito ta kafin Ibn Abi Dunya akwai ta wurin wannan ibn sa'ad a cikin at-tabaqatul kubra kuma da isnadi shi nan ya faɗi isnadin akwai matsala sai ya ce an rajulun min bani nahshal an mutarrif o wancan ta al-mutarrif ne wannan ita ma ce an rajulun gashi ne inda yake cewa rawahu ibn abi dunya fi muhasabati nusku duba lamba ta uku ko babu a gurin aha yace min tariqi mu'tamir ibn sulaiman an abihi an bakr ibn abdullah aw ar rajul wa min tariq ibn abi dunya rawahu al bayhaqi fi shu'ab yana nan da a cikin at-tabaqat al kubra na ibn sa'ad daga ibrahim ibn muslim shi kuma ya rawaito daga abdullah ibn bakr ibn abdullah al-muzani akwai ɗansa sunansa abdullah shi sa ake ce masa abu abdullah daga wurin sai ruwato wannan shi kuma ruwato daga babansa Allah ya masa rahama baki daya wa zakara ibn zaid ibn zaid ya ambata shi kuma an muslim ibn sa'id al-wasiti qala yace akhbarani hammad ibn ja'far ibn zaid anna abahu asalin wannan kissa ita kuma daga shi ja'far ibn zaid ne أن أباه أخبره شي جعفر بن زيد بابن حماد ابن جعفر بن زيد يا باشي لباري قال يا شي خرجنا في غزوة إلى كابول من فتواني ياكي زوا كابول كابول تا أفغانستان tsohon gari ne sunansa haka yake da daɗe wa fil jaishi silatu ibn ashyam daga cikin rundunar tamu akwai wani bawan Allah shi ma sananne wajen ibada da ɓoye aikinsa da yawan kuka shi kuma an san shi wannan sila ibnu ashiyam shi sunansa kenan silatu ibnu mene ibnu ashiyam to da shi a cikin rundunar fa nazala nasu inda al'atama yayi lokacin isha'i mutane suka yi zango za a yi bacci a kwana a wurin fasallau suka yi sallah sun maɓaja'a sannan sai ki shigida faƙultu shi ja'far bin zaidin ya ce sai ni ce a zuciyata la'armuƙanna amalahu ni ko sai na bibiyi aikinsa na zuba ido in ga me zai aikata yau saboda an san shi da ɓoye aiki sai an taru sai ya saci jiki sai je wani aikin alheri baya san a san ya aikata wani abu ya shahara da haka to shi yasa shi wannan Ja'far ibn Zaid sai ce ni kuwa sai na bibiyi na ga me zai aikata yawa la armuqanna ma'ana sai na zuba ido ka kura wa mutum ido shine wannan ma'ana la armuqanna amalahu fanta masa ghaflatan nasi Ja'far ibn Zaid yace sai ko na lura da shi sai ya nemi gafalar mutane ma'ana ya amfani da damar lokacin da mutane suka gafala shine iltamasa ya nemi ina ma ina ya samu gafalar mutane halin da mutane suna cikin gafala ba su lura da shi ba hatta idza qultu ni kaina har sai da nace ma'ana saboda yadda mutane suka nutsu akai shiru tsit jama'a duk ana bacci hada atil uyu to idanuwa fa sun nutsu ma'ana ana bacci in ji shi mai bada labari ana cikin haka wasaba sai na ga zabura hit sai fita fadakala ghaibatan qariban min minna sai shiga wani dan lambu ghaiba shine wuri da ruwa da bishiyoyi suka tsuro akwai ruwa a wurin kuma sannan ga bishiyoyi masu duhu ma'ana dai lambu kamar ga irin plantation da muke da shi haka yawwa wurin da yake bishiyoyi masu duhu shi ake ce ma ghaiba dab da mu haka sai fadakaltu ala ithrihi sai na bi shi na bu bayansa tun da dama Ja'far bin Zaid mai bada labarin ya faɗi cewa zai ya bibi sai ya bibi aikinsa ko yace sai na bi shi sai na shiga nima wannan lambu ko plantation tare da shi sai na hango shi fata wadda tunda wuri ne dama da ruwa da kamar irin wurin da ruwa ya taru sai ya dan janye ya tsotse shine wa ghaibal ma shi yasa ake cewa wurin ghaiba yau ruwa wuri ne da ruwa ya tsotse amma da guntu kuma sannan ga bishiyoyi da yawa lambu dai da ya haɗe bishiyoyi da dama hadda suka yi duhu fata wadda sai ya alwala thumma qama yusalli sai tashi yana sallah yana cikin sallah waja'a asadu sai ga zaki ya zo hatta da na minhu sai dai kusa da shi fasa'ittu fi shajaratin sai na hau kan wata bishiya shi mai ba da labarin ke eh sai na hau bishiya faturahu iltafata au addahu jarwan sai ce shi kuwa faturahu kai ka zaci ya waigo kwata-kwata bai waigo ba ko kuma ya tsammaci ɗan kwikwiyo ne bai ma damu da meye a kusa da shi jaru shine ɗan kwikwiyo ɗan kare ƙarami falan ma sajada yayin da ya sujada ƙuntu sai na ce al'ana ya suhu ƙila yanzu zai kai masa hari ma'ana zakin zai lankwame shi yanzu fajalasa bayan ya gama sallarsa ya zauna ثم سلم سي سلم ثم قال سي أيها السبع يتي يا كي ونن ذاكي اطلب الرزق من مكان آخر جيك نمو أرزقينك أونولين دبا فوالله سيتي والله ذاكي نن ألوك سين يجويا وإن له لزئيرا ينا جنجي yana ihu irin kukan dai zaki zaki gunji irin na zaki ya juya ya tafi ba abin da ya masa irin gunjin da yake yi a ƙulu har na ce tasadda'ul jibalu minhu kai ka ce duwatsu za su kece saboda ƙarar wannan a zaki kukan zaki din gunjin da ya irin ƙarar da ya kai ka ce wato abin nan dutsen da ke wurin zai fashe ya tsage ana ka san da mutum dole in ya tsorata kuma yana kusa da zakin har ya gudu ya hau bishi ai abin da zai faɗa ke yau قال سيتي فما زال كذلك يصلي يتجب بدا صلرسا حكا يكي ينا صلرسا ينا صلرسا حتى كان عند الصبح جلس هل سيد دبدا الصبح جلس سيزونا فحمد الله يا يبا والله بمحامد da wasu kalmomin yabo da godiya waɗanda lam asma bi misliha ban taɓa jin irinsu ba sun maƙala sannan sai yana fa kan bishin yana jinsa a laɓe kuma dama abin da ya kawo shi kenan ba ɗan leƙen asiri ba ne da zai je ce ya gan shi ya yi wani laifi sai ya ji shi yana wata addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka an tujirani minan nar ka tsere da ni daga wuta ka tsare ni daga shiga wuta wa misli ni ko iri na yajtari'u yayi tsaurin kai an yas'alaka aljanna a ce ya roke ka aljanna gani nake ni ban kai in ma roke ka aljanna ba ni dai ina roƙon a tsare ni kar in shiga wuta amma aljanna sai ga kamar ban kai in roƙa ba ina masu cewa su ba sa son aljanna ba dan aljanna suke bauta Allah ba shi kwaɗayin aljannar wannan akwai shi tare da shi amma yana ganin tsoron cewa ayyukansa da yake ganin su kamar ba su da kyau sun yi girman da ba zai iya maroƙon aljanna ba kunya yake in yi haka ya yi tsaurin ido shine istira ya zama jur'arsa ta yi yawa to amma gashi yana cewa Allah ya tsare shi daga wuta amma gashi saboda karamar da Allah ya masa ta walittaka yace zaki ya tafi neman abinci wani wuri kuma ya tafi kuma la'alla yunwa yake ji kai ka san zaki kuma in yunwa yake ji to ga abin da shi wannan yake faɗi wannan yana taimakawa mutum ya ga laifinsa ya rika hangen laifinsa har ya zama cewa ya yi wa kansa hisabi ko ba haka ba waɗannan misalan dama abin da ake so kenan ka fahimta ka ɗauka na darasi a cikinsu ƙala sun raja'a sannan sai koma cikin mutane wa asbaha ka annahu bata ala alhashaya yawa yi gari kai ka ce akan katifa ya kwana alhashaya ana nufin katifa da aka cika ta da yayi inda ka san a lokacin da ita ce ma katifa to ita din ta yan gata ce ta masu shagwaba ne masu kuɗi masu hali su ne masu kan samu katifa irin wani in ba haka ba akan tabarma ne kuma ka ga zanen tabarma a bayan mutum to kaga dai bai yi bacci ba cikin daren mutane suna bacci ya zare jikinsa ya shigo lambu ya yi sallah ya koma amma in ka ganshi ka dauka akan katifa ya kwana shine abin da malami ke nufi ma'ana babu wata alamar cewa wannan mutumin bai bacci ba wa asbahtu wa bi min al-fatrati shay'un Allah bihi ali yace sai na samu wata fatara wani yankewa ma'ana wata gajiya jikina gaba daya a gajiye saboda mai bai bacci ba bai sallar ba ya tsaya yana kallon wani shi ba baccin yi ba ko kuma ba sallar yi ba amma yana lura da wannan to amma alhamdulillah kun ga ya kawo mana wannan labarin mai a sa jiki ya sanyi kuma ya nuna mana irin yadda as-salafu salihu wato suke kokari wajen kusantar ubangiji shi yasa wallahi babu wasu al'umma da zaka kwatanta su da waɗannan magabatan wajen addinin musulunci in dai addinin dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne wallahi ka kiyayi a zamanin yanzu kana fifita wani mutum akan magabata kowane ne ka zo a zamanin yanzu wani mai rai yanzu ka ce zaka fifita shi akan irin waɗannan bayin Allah masu wannan ƙarfin yaƙini duba fa irin yadda ga irin aikinsa da irin karamar da Allah yake masa ta waliyai amma a halin hakan yana jin kunyar ya roƙi Allah aljanna amma dai yana roƙon kar a sashi a wuta to ku ba sashi a wuta ba ina za shi ba wani wuri hmm? to zan larafu abin nan temporary wuri ne ba daɗewa ake baballantana don haka in ba wuta ba ina za a je aljanna ne Allah ya sa su aljanna Allah ya sa mu tare da su ko makautakar waɗannan muka to kaga yanzu mai irin waɗannan ma a ce kusa kusa kake da su ko kana jiyo ƙanshin inda suke ai alheri ne to amma wani sai ka ji shi ya tsallake manzon Allah ma a cikin lamarinsa Allah tsare wa qala yunus ibn ubayd yunus ibn ubayd shi kuma yana cewa inni la ajidu mi'ata khislatin min khisalil khairi ma a'lamu anna fi nafsi min hawahida yace wallahi zan samu wasu halaye na alheri guda ɗari hali ɗari na alheri na san su wane kaza yana wane yana kaza abu kaza na alheri ne abu kaza na alheri ne amma sai in ga ko ɗaya ba na aikatawa shi ma kuma irin wancan din ne dukkan su haka zaka gansu tarbiyyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabbai tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahfazin nasi wa atqanin nasi hibzan Yunus ibn Ubay da kuma ibada ina cikin mashhurai wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala to amma yake faɗin wannan ce hali hali na kirki na san ɗari zan samu ɗari da na sani halin gaskiya halin kaza halin taimakon jama'a halin kyautu sama iyaye hali iri iri dai guda ɗari yace baya jin yana da guda ɗaya amma shi wannan duka a babun me suke faɗin wannan babun tawazu yau ba ana nufin wato ba su da shi kwata kwata ba wa qala muhammad ibn wasi muhammad ibn wasi shi ma yana faɗi law kana lidh-dhunubi rihun shi kuma yana cewa inda zunubi yana da wari da ake ji ma qadira ahadun an yajlisa ilayya to ba mai zama kusa da ni da zunubi yana da wari in ka zauna zaka ji doyin zunubi a jikin mutum yace to da babu wanda zai iya hakuri da zama da ni shi ma kuma mashhuri ne wajen ibada musamman ma dai shi Muhammad ibn Wasi mashhur kissosin waɗannan bayan Allah inda tsayawa zamu kowanne kai magana a kansa sai ga zai ɗauke mana lokaci baki ɗaya shi yasa yana da kyau mu rika karanta littattafan malamai da suke ba da labarin waɗannan bayan Allah yawwa waɗannan bayan Allah sanannu ne wajen bautar Allah da kuma abin da ya shafi kusanci da shi da samun yaƙini da ƙarfin yaƙini Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kwatanta abinda waɗannan bayi suke aikatawa wa zakar ibn abid dunya har yanzu ibn abid dunya ya ambata anil jald ibn ayyub daga jald ibn ayyub sai da shi wannan bawan Allah da'ifi ne da'afu hadithahu shi kuma qala amma yana cewa kana rahibun fi bani isra'ila wani daga cikin masu bauta a banu isra'il daga cikin banu isra'il fi sauma'atin yana cikin wurin bauta shine sauma'a kamar inda dai suke bauta su yahuda sunan wurin kenan sauma'a munzu sittina sana shekara sittin yana ciki fa'uci ya fi manamihi sai aka zo masa cikin dare mana kai cikin baccinsa yana bacci faƙila lahu sai aka ce da shi inna fulanan al-iskaf akwai wane daga cikin masu hidima khairun minka ya fi ka lailatan ba da laila yace ba sau ɗaya ba ana zuwa masa fa'utiyal iskaf sai aka zo wurin wannan mutumin fasa'alahu an amalihi sai aka tambaye shi mai aikinsa faƙala sai ya ce inni rajulun la ya kadu ya murru bi ahadun illa zanantuhu annahu fil jannati wa ana fil nari yace ni mutum ne wanda babu mutumin da zai gitta ta gabana ya zo ya wuce sai na zaci cewa wannan dan aljanna ne ni ne dan wuta fa fuddila ala rahibi da wannan halin nasa aka fifita shi akan wancan mai bauta shekara 60 kun gane bambancin wancan da wani wannan ya shekara 60 yana ibada wannan kuma zaton da yake wa kansa yana kallon aibin kansa saboda tsabar hisabi da yake wa kansa saboda shi aka fifita shi akan mai bauta shekara 60 a cikin wato sauma bi izra'ihi ala nafsi saboda kaskanta kansa da yake yi wannan tawabu'u shine ya ahala masa wannan irin matsayi da har ya fi rahibi wanda yake bautar Allah har shekara 60 kuma da muka ambata dai wannan riwaya ce ba ta da inganci saboda jald ibn ayyub hadisin sa da'ifi ne kuma sannan yana cikin dama abubuwa na isra'iliyat amma ai ya dace dai da tattaunawa da muke kuma dama irin waɗannan asar akan kawo su ne istishhadan la i'timadan ana kawo su ne don ƙarfafa zance ba wai saboda su ne asalin abin dogara a babin ba inda dama babi ne na wa'azi da ilmantarwa da kuma jan hankalin mutane su irin waɗannan halaye na su rika kallon aibin su yanzu fa fa'ida ta farko muke fa'ida ta ɗaya maslaha ta ɗaya ta mutum yi wa kansa hisabi ita ce ka rika kallon aibin kanka ka daina ganin kanka cewa ka tsira ka rika wato ganin kana cikin mutanen da sai addu'a kamar da muke faɗi a zamanin yanzu wa zukira dawudu ta'i inda ba'dil umara'i dawud at-ta'i shi ma ɗaya daga cikin magabata an ambace shi a wurin wasu daga cikin shugabanni fa asnu alaihi sai aka yaba masa ka san ko matsayin shugabanni a ce sun yaba wa mutum a ce sun yaba wa mutum a ce wane mutumin kirki ne musamman ai inda al'umara ya kace wasu mutanen suna son a ce an ji labarin shugabawa ne ya ambace su ko ba haka bane abin ta kai cikin lokaci sai gama malami ne wani amma yana jin daɗin a ce shugabawa ne ya ambace shi ina tuna wata kissa Sheikh Salih Suhaimi ke ba mu labarin a aji wata rana sarki Faisal kamar na taɓa ku labarin ko malik faisal ya zo aljami'ar islamiyya jami'ar madina ya zo ziyara zai fita to dama in ya zo yakan nemi ajin da malam muhammadu aminu shinkiti yake shiga ya ji karatu kamar yadda sarki khalid ya taɓa shiga shi ma ajin abubakar aljazairi to wata ran shi malik faisal ya shiga shine sai suna tahowa ana rako sarki faisal sai sheikh bin baz rahimahullahu ta'ala yake cewa sarki faisal yana ce masa sheikh muhammad al-amini shinkiti wannan bawan allah jabal min jibal kasa wannan kalma ce ta yabo ce wannan bawan Allah kamar a ce ne wajen gudun duniya da tarin ilimi ba mu ga irinsa ba to malami a gun mai sarauta ya yaba wa ɗan uwansa malami ba ƙaramin abin alheri ko ba haka bane galibi ba haka aka fi saba ba bin aka saba ana tare da manya ko 'yan siyasa ko masu mulki an faɗi wani malamin ma sai ɗan uwansa ma shi kaza da kaza da kaza sai kokari ya soke shi saboda hasada ko ba ka bane to amma malami ya yaba wa dan uwansa malami a gun mai sarauta ba karamin alama ce ta imani to dama irin su bin bas su ne irin wanda Allah ya bar mana a wannan zamanin irin su waɗannan bayan Allah da muke faɗa wanda muke karanta tarihin su yanzu in kana jin shi ma magana irin kai ka ce ba dan wannan zamanin ba bin bas wajen abin da ya shafi gudun duniya da taimakawa mutane a cikin rayuwarsu da irin yadda suka shiga cikin wato harkar rayuwar adadi mai yawa na ɗan adam a duniya sai da suka rasu aka sani yanzu bin bas irin dubban al'umma da yake ɗaukar nauyinsu yau ya aika ma wannan kaza yau ya aika ma wannan kaza a taimaka a gina masallaci a taimaka a kula da marayu a taimaka a yi waye sai da ya rasu sai aka rika jin labarin ai shine yake yin kaza shine yake yin kaza shine yake yin kaza to amma duk da haku duba ku ga yazo shi ba ta nasa yake ba in a zamanin yanzu ne kowa zai ta bada labarin kansa ko ba wai zamanin yanzu ba in a wasu wuraren ne kai wani kansa zai zo yana bada labari yana gayawa shugabanni ai nayi kaza nayi kaza dan a san yana kaza to Allah dai tsarkake mana niyoyinmu to shi wannan Dawudu ta'i an ambace shi wurin ba'dul umara wanda daga cikin shugabanni fa afnu alaihi sai suka yaba masa fa qala law ya'lamu an-nasu ba'd ma nahnu alaihi ma dhalla lana lisanun bi dhikri khairin abadan yace da mutane sun san abin da muke kansa mana yana nufin abin da muke yi a ɓoye na laifi kun ba wafe yana laifin ba ne dawudu ta'in shi mana cikin masu ibada mashhur sai ce ma zallala na nisanun bi zikri khairin abda yace da da mutane sun san me muke yi da ba su ambace mu da babu wani harshe da zai kaskanta dan ambatan wani alheri a kanmu kun ga shi ma wannan menene yana hangen aibin kansa wato waɗannan bayan Allah ba su da lokacin da za su yaba wa kansa akan aikin alheri kullun tsoro suke yi cewa ko aikin ma ya karɓu ko bai karɓu ba kuma ana zancen wanne sahu za su sa kansu to sukan sa kansu ne a sahun mutanen da suke can ƙasa ƙasa ga dai irin aikin su kuma ga irin abin da suke faɗi to shi ma wannan abin da ke faɗi kenan da a ce mutane sun san me muke aikatawa abin da muke kansa to babu wani harshe da zai sassauta wajen ambatan alheri a kanmu وقال أبو حفص shi ma wani daga cikin magabata abu hafsin yana cewa mallam yattahim nafsahu ala dawamil auqati duk mutumin da bai tuhumci bai tuhumi kansa a kowane lokaci ba walam yukhalifha fi jami'il ahwali kuma bai saba wa zuciyarsa ba a kowane yanayi walam yajurraha ila makruhiha kuma bai jaran nasa zuwa ga abin da baya so ba fi sa'iri auqatihi a sauran lokuta kana maghruran to wannan ya rudi kansa wa man nazara ilaiha bi istihsani shay'in minha faqad ahlakaha duk wanda kuma yake kallon ransa yana kallon kansa yana kyautatawa kansa cewa ai ya aikata abu kaza ya aikata abu kaza shi mai kirki ne shi mai kaza to wannan ya halaka kansa kuna gane waɗannan maganganu hmm? wani abin in ka ji sai ka ce kai waɗannan bayan Allah to su me suke yi a boyen da har suke tsoron su haka ba komai in gaya maka ba komai wani abin ma da ya bari nafila sai bai yi ba sai rika ganin ya fi kowa zunubi a duniya saboda ya ɗauki nafilan nan ya ɗora ma kansa kamar farilla sai ya yi ta saboda su zancen farilla a gunsu babu an gama tsallake shi amma fa ba a babin alfahari za ka ji ana faɗi ba tun zai wanda za a ce yana aiki yana gudu baya so a gani ya ɓuya mu yanzu a zamanin mu so muke a faɗa an yi kaza an yi kaza na baku labarin wani mutumi ko da ake zance irin an zo lecture din malam abdulkarim khudair na yana faɗin wannan kissar yana cewa wai irin mutanen nan malamai haka lakcarori manya profesa misali an gayyaci mutum lakca a wata jami'a kasan ana citation ina jin na taɓa baku wannan labarin shi ma'ana sai aka bo aka yi citation shine a in ka zo za ka yi lakca sai wani ya zauna kuma ya bada labarin ka takaitaccen labari wane ne an haife shi a gari kaza ya yi firamare a wuri kaza ya yi kaza ya yi kaza sai a ɗauko cv dai gaba ɗaya kusan duk a karanta shine sai shi ana karanta nasa labarin ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to ko a cikin sibin akwai ne ko shi ya manta bai sa ba sai mai karatun ya manta bai faɗi wani abu ba ya je ƙasa kaza ya yi conference guda nawa an yi waye sai ba faɗa ba shine sai rubuta yar takarda haka sai haka ya cusa ya miƙa a ba wani ya ba wa shi MC ɗin ko mai citation ɗin an manta kaza fa ba a faɗa ba ya yi conference a wuri kaza an yi kaza yana da digiri na kaza yana da kaza lokacin da aka yi kaza shi aka kalla shi ne farkon ɗan ƙasa kaza da ya yi kaza kasan ɗan adam duk yana son irin wannan tun sun ka kwatanta irin waɗancan da irin wannan da muke karantawa ai ba abin kwatantawa ba su Allah suke hange ya yadda da abin da suka aikata ba sa so ma ambata kullum so suke su ambaci cewa su ba su yi ma komai ba amma nan irin wannan maganganun suna buƙatar tambihi ta ɓangaren sau da yawa mukan ambaci wasu mutane a layin sufaye ana ce musu ‘yan malamatiya ko to kar ka ɗauki wannan abin da ake ruwaitowa daga salaf ka sa su a layin waɗannan sufaye da ake kira malamatiya ai kun san ‘yan malamatiya ‘yan ɗariƙun sufaye ne su sunansu malamatiya ba na sha ba ku labarinsu ba? yau mun sha ba da labarin su abinda suke so a duniya shine a zarge su shine malam yawa su so suke a zarge su a ce musu mutanen banza wasu saboda tsabar ikhlasin su ai Allah ya san su mutanen kirki ne amma su suna neman inda za a zarge su ne haka za su iya zuwa gaban jama'a su yi wani abu na abun kunya kawai saboda a zarge su amma wai su a zuciyarsu ai mutanen kirki ne Allah ya san ikhlasin su za su tashi da daddare su ta sallah to daga baya a gari kuma da safe sai zo su ta yin abin da za abin da za a ce kattir da wannan abu da wannan mutum yake saboda shi yana ganin jama'a su rika su kansa shine abin alheri wai can a ƙasa ai Allah ya san abin da yake a boye to wannan kuma kun ga zaka iya cewa marhala ce da ta wuce ta guluwi a wannan babin na kallon laifin kai ko ba haka bane yawa adalci shine ka ga laifin kanka din ka rika kallon aibobin kanka saboda ka samu tawazuni amma ba a ce kuma ka zo ka aikata mummunan laifi ba yau in ka aikata mummunan laifi a gaban jama'a kai kai harmin muru'arka ka bata mutuncinka ka zubda mutuncinka kai abun kunya ai baka kyauta ba wancan shi kansa ko ya zama makruhi ko ya zama aikata haram ba irin su na ba labarin wani sufi yana zaune a kofar gida yana karantar da mutane haka kawai yasa wata mata ta zo ta shiga gidansa wai yace mata kar ta fito sai lokacin da yake zaune da ɗalibansa suna karatu sai ta fito bayan ta tafi sai ya kira ta yake dawo sai ya shiga ɗakinsa irin ɗakin zauren nan sai ya ɗauko zani ce ingokin manta zani saboda wai ɗaliban su zaci cewa a ɗakinsa ta kwana kuma ba matarsa ba ce saboda kawai a ce masa to ya malam haka ashe kaza to shi kuma bai yi komai ba da daddaren ba matar ya yi amfani da ita ba ba komai sallar dare ma yake yi amma so yake mutanen da ɗaliban nasa su zarge shi akan cewa yana laifi saboda shi aƙidarsa ita ce a zarge ka a duniya kai kuma a ƙasa kana aikata abin kirki a boye kuka wannan shaidan ne kuma yake ƙawata wa mutum daga wannan marhalar da muke zance ta mutum ya rika ganin aibin kansa sai kuma ya koma wani abu daban kisa kullum ake so ka tsaya daidai gwargwado a sunna yau kar ka wuce iyaka kar kuma ka gaza abin da ake so wannan sai a shiga kuma harkar bid'a a cikin wannan lamari wannan ai zai kai ga ya aikata ya bude wa kansa kofa mummuna ta a zo a zarge shi da abin da yake ma zai iya zama masa haramu Allah ya sauke to sai ce shi dai wannan yake faɗin cewa wa man nazara ilaiha bi istihsani bi istihsani shay'in duk wanda ya kalli ransa da kyautata wani abu yana ganin cewa ya aikata wani abun kirki to faqad ahlakaha to hakika ya ya halaka ransa amma ya rika ganin shi bai aikata komai ba yana rena abin da yake aikata tsakaninsa da ubangiji ba dan komai ba saboda ya ƙara ƙarfin wato kuduri wajen aikata aikin kirki wannan shine abin da ake so fa nafsu to malam ya gama nakalto waɗannan ko in ce zai tsaya dai dan muna ta'qibi akan wannan sai ce fa nafsu da'iyatun ila al-mahaliki shi rai ko mutum kansa yakan ja shi zuwa ga almahaliki mu'inatul lil a'da'i suna kaiwa zuwa ga ko suna kiran mutum ko ran mutum na kiransa kan mutum yakan ja shi zuwa ga mahalaka wurin da zai halaka kuma mu'inatul lil a'da'i ran mutum yakan taimakawa abokan gaba musamman abokin gaba wanne shedan yawa ran mutum kan taimakawa shedan طامحة إلى كل قبيح ذاك جاري ينا قدين زوا جايكة ونمومونا أبو متبعة لكل سوء ينا بين أبن ديك دون أبو ممونة فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة دائما ينا قبلين دا ما رنك يبي fage na sabawa abinda ake so ba shi yake so ba da ka rika kokari kana jan ranka kana daure shi ranka yana kokarin ya sa kai riya to kar ka bari ka shiga cikin babin riya daga ka zo mahallin da zaka ji kai alfahari da wani aiki naka to maza maza kai kokari ka janye shedan ne yake so ya maka hasara wannan aiki wannan fa ku duba ku ga sharrin shedan da hasadar saboda tsabar hasadar baya so ka je lahira da wannan aikin zai rika lababowa ka fa aikata aikin amma zai zo yana kokarin ya sa kai alfaharin da zai bata maka aiki duk da dai mun sani sananan abu ne malamai sun ambata shi idan mutum a cikin abin da ya shafi in kun karanta jami'ul ulum wal hikam malam ibn rajab a sharhin hadisi na daya innamal a'malu bin niyyati ya sharhi mai kyau da ya kamata a bi dangane da alakar aiki da riya aiki riya takan yi musahabarsa tun daga farko tun kafin ka fara aikin riya ta zo to wannan dama niyyar ka gaba ɗaya ɓatacciya ce akwai kuma inda kana cikin aikin riyar ta rika laɓaɓowa kana so ka gyara aikin ka nuna ka burge mutane to shi ma wannan mudafa'a ce ke maganinsa kai kokari kana tunkuɗewa shedan ne yake so aikin ya ɓaci akwai kuma riyar da takan zo bayan kayan aikin to in kai furuci kai alfahari to anan shi ma wani abu zai iya faruwa na bacin aiki in kuwa yabanka akai baka nema ba to jin daɗin yabo shi kuma nan ba bata aiki ai ina jin kuma ta ba duk wannan abu ne da kun san shi an ambace shi malam ya ambace shi kuma a cikin wannan mahalli da na ambata mana to sai ce fa ni'matu a kullum ma to dai rai ranka yana kokari ya sa ka saba ka bi layin da ba daidai ba to sai ce fa ni'matu lati la khatara laha ni'imar da babu hatsari a cikinta shine al-khuruj minha ka fita daga gare ta wa takhallus min riqiha ma'ana kuma ka fidda kanka kubutar da kanka daga bautarta yawa fa innaha a'zamu hijabi bainal abdi wa bainal Allah mafi girman wato hijabi tsakanin bawa da ubangijinsa shine wannan sai ce wa a'rafu an-nas biha ashadduhum izra'an alaiha wanda yafi kowa sanin wannan sharrin yadda na zuciya to shine mutumin da yafi kaskanta kansa yafi wulakanta ransa baya bari wato ran ya nuna shi wani abu ne har ya je ya lalata masa aiki wa maqata ha kuma ya kita ya tsani ransa tunda kun ga dai wannan asiyakin da ake zance shine kai kokari ka ga aibin kanka har ka tsani kanka saboda miyagun ayyukanka domin kai kokari ka gyara to ni'imar da babu irin wannan hatsari cikinta yace shine ka fita ka fita daga cikinta kai takhallusi daga tabautar da kai domin kuwa hijabi ne tsakanin bawa da ubangiji Allah ya tsare mu qala ibn abi hatim fi tafsirihi abdurrahman ibn abi hatim rahimahullahu ta'ala yana cewa haddathana ali ibn al-hasan قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال شو عمر بن الخطاب ياتي اللهم اغفر لي ظلمي وكفري تكون دي إلنا فقال قائل يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر كنت جنة ننتم أيكم بس أنفسر هذا واجي طيب Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu ɗansa Abdullahi ya ruwaito daga gare shi yana cewa Sayyidina Umar yana cewa Allahumma ghfir li zulmi wa kufri to zaka fasara wannan yace ya Allah kaga yanzu dan shi ya samu wannan sai murna to gashi ma ya kira kansa kafiri shikenan an gama to shine sai yake addu'a yake cewa Allahumma ghfir li zulmi ya Allah ka gafarta min zalunci na wa kufri da butulci na faƙala ƙa'ilu sai wani mai faɗi ya faɗi mai tambaya ya tambaya ya amiral mu'mini haza zul ishe amiral mu'min zalunci gashi eh mun gane zalunci dai mutum yakan zalunci kansa fama balul kufur mai kawo kafirci kuma ƙala sai sai innal insana la zalumun kuffa kaffar kai la zalumun kaffa ishe ai ɗan adam siffarsa ce shine abin da ake nufi yawwa siffar ɗan adam shi asalinsa zalumun ne kaffarun ne mai yawan zalunci ne mai yawan butulci ne to ita ake nufi a nan ba kufurci kafirci da Allah cewa sai na umar yana kafirta kansa ba abin nufi tun da ne ɗan adam ne daga cikin asalin siffa ta wanda duk ɗan adam haka yake to mai yawan zalunta kansa ne mai yawan butulci ne to in sai da umar ya faɗi wannan za a ce ya kafirta kansa ba haka ake nufi ba ko kai ka faɗi wannan kowaye ma ya faɗi wannan ya kalli asalin me tunda Allah ce innal insana to zai na umar insan ne ko ba insan ba ma'ana duk insan haka yake zalumun ne kuma kaffarun ne mai yawan butulcewa ni'imar da Allah ya masa abin da ake nufi da wannan in mutum mumini ne ba a cewa kaffar ana nufin kufurin da yake fidda shi daga addini ko ba haka ba sai dai a ce ya butulce wata ni'ima da Allah ya masa tunda lafazin kufurun ya ake bi hadal ma'ana wa ya ake bi hadal ma'ana ba sai ka ɗauki abun kuma ka ɗora shi akan mummunar ma'ana ba an fahimci abin insha Allah to yana ga sai mu tsaya a nan kan wannan bayani na sayyidina Umar duk dai a wannan babi ne na maqatun nafsi wan nazaru ila aibiha wal ihtimam bi islahiha muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa waɗannan abubuwan da muke karanta su zama sababi ne da zai shigar mana da waɗannan darussa cikin kwakwalenmu mu gyara ayyukanmu in waɗannan manyan bayan Allah suna faɗin waɗannan maganganu domin nuna cewa su ba su kai komai ba domin Allah maɗauki ya taimake su su ƙara akan abin da suke yi wallahi babu wanda ya fi cancantar ya faɗi irin wannan mu yanzu muka faɗa ba tawazu ba ne yawa in muka ce muna aikata laifuffuka a ɓoye kowa san muna yi yau ko da baka sani ba ɗan adam a zamanin yanzu kaɗan ne mai kuɓuta daga aikata abubuwa to su waɗannan bayan Allah ba sa aikata waɗannan abubuwan amma suna faɗi dan ran ya kaskanta ya ji cewa shi ba komai bane dan ya ƙara ƙarfin kusantar ubangiji da gyara zuciya kuma kullum idan mutum baya ganin shi mai laifi ne to ba zai ga gyara ba kamar da muka faɗi a darasin da ya gabata in kai kana ganin kullum akan daidai kake to ba damar a gaya maka gaskiya ka karba sai ka ganin a ba daidai bane kai dan me ma za a gaya maka gaskiya ai kai ka riga ka sani wannan kuma ba daidai bane ya kamata an faɗa maka ka karba ka ce to insha Allah Allah ya taimake mu akan gyara muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gyara mana zukatan nan ya tsaftace mana su ya ba mu tazkiya wato tsarkakewa a zukatan mu ya zama mu samu tawabu'u mu samu rena kanmu ba amma kuma saboda wulakanta kai ba wajen abin da muke aikatawa tsakaninmu da ubangiji Allah ya sa mu tuba Allah ya gafarta mana Allah ya kyautata mana ayyukanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم بسم الله نعم dangane da me riya ai na'am eh eh na'am iyayen suka ji daɗi ba shi ba نعم a'a in dai ba shi yayi dan su ji dadin ba ai ba wani abu bane yawwa shi dama kullum wannan magana tana bukatar daman an faɗe ta a rika sa mata kaidi a kamar na ambata ɗazu in kai aikinka ka saki jikinka ka yi shi kai dai don Allah in an yabe ka bayan kayi ba komai karka damu ko ka ji daɗi a zuciyarka in anya ba tunda aikin ya riga ya gama kuma lokacin da ka yi shi ba lokacin ne riyar ta zo ba ba komai karka damu kuma sannan mu sani cikin ayyuka akwai ayyukan da ake so ma a bayyana su din akwai waɗanda misali aikata farilla shi ba abun ɓoyewa ba ne yawwa karka ce ina tawazu in a gani na zo masallaci sai ka zauna kai sallah a gida saboda ina tsoron wannan kuma laifi kai duk abin da yake farilla a fito fili a yi shi shi yasa ake son zakka a budda ita a gaya wa mutane alhaji wane ya fidda zakka kai kuma an faɗa ka ji ka ji wani misali a kayi da dan an faɗa a'a zakkar wane sai ku je ku faɗa wane ya fidda zakka wannan ta wace a je a faɗa ba matsala bace ba riya bace wannan saboda dama wajibin ka ne ka fitar shi yasa ba a yaba wa mutum ma dan ya fidda zakka ko ba ka yanzu mutum ya zo sallah azhar ya fita kace ina ina muka munna kai sallah azhar wajibinsa ne wajibi tilas ne yau kuma shi yasa shugabanni yana daga kyau in an tashi a rika fadar cewa wane ya fitar saboda darasi ne ga wasu su ma su fitar yau amma duk da haka mutum abin da yake nafila ce a rika boye ta yauwa to wannan shine abin da ake Allah ya samu dace